sinamu mai albarka na karanta littafin umdatul ahkam na al'allama al-hafiz abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi al-hambali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta sudu yau muna biyu ga watan zulhijja 1445 hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da takwas ga watan shidda 2024 miladiya muna fata Allah ta'ala ya mana muwafaka a wannan kuma shine darasinmu na 44 a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin kitabu sala' a muna cikin baban da malam ya mishi matashiya cewa a kitabun jami kitabun jami mana littafi ne wanda ya har hada hukunce-hukuncen sallah daban-daban kamar da muka faɗa cewa duk gabobin da suka gabata ko kuma babunan da suka gabata akan yi ifradin wata matsala a babinta ita kadai mana a kawo wani aiki na sallah sai a yi babin shi shi kadai babin nutsuwa a cikin sallah misali babin fuskantar alkibla babin kaza babin kaza sai a kawo hadisin da suke da alaka da wannan to amma a nan da ya ce babun jami'un mana wannan ya kalli aikace aikace sallah daban-daban ya hada a ciki ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ina wata gani amma malam mai sharhi abdullal bassab shi kuma ya ce to wajen yin sharhin shi shi kuma zai bibi waɗannan hadisan kowanne sai ya mishi tarjama kowanne sai ya mishi bayani an fahimta ko kenan hadisan sun gabata ko malam ya yi ta musu babubuka kenan dai yau babin da za mu tashi wanda malam ya mishi matashiya kenan mai sharhi ba man wallafin asalin littafin ba mare ce babu jawazi imamatil mutanaffili bil muftarid babu jawazi imamatil mutanaffili baban da ke bayani akan halarcin yin limanci ga mai yin sallar nafila bil muftarid ga wanda yake yin farilla an fahimta ko baban da yake nuna halaccin cewa mai nafila yakan zamantowa liman game da wanda yake yin sallah ta farilla kenan mamu yana farilla liman yana ni yana nafila to wannan babu yana nuna halaccin yin haka duk da cewa matsala ce khilafiya a tsakanin malamai amma dai za mu ga bayanai duka akan wannan malai ce alhadisu sani ashar بعد المئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شين أنا بقول إيه يوا وده شاكا أجا سامو وانا حديث الأمم كتلك شين ما لم يجاش بايا أنا فهمت أبو kaji kira samu bambanci wajen sa rakami ko kuma lissafin hadisan amma dai shine kenan dai alhamdulillah malai ce عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة أخرجه البخاري في الآذان ومسلم في الصلاة آه حديثي na ɗari da goma sha takwas an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma daga jabir ɗan abdullahi yadda Allah ta tabbata a gare su shi da baban shi ga ya ce radiyallahu anhuma to da baban da ɗan duka sahabbai an gane ko amma da ce baban bai musulunta ba ɗan ne ga ya ce radiyallahu anhu amma ka ya ce radiyallahu anhuma to daga jabir ɗin da kuma baban shi abdullahi anna mu'adha bin jabal lalle mu'adhu dan jabal wannan shahararren sahabi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-isha al-akhirah isha'i ta ƙarshe akwai ta farko eh saboda akwai wani istilahi da malamai suke yi ana cewa isha'ai ne ana cewa zuhurai ne a zahar biyu wace da wace da a zahar ɗin ta asalin da la'asa wannan taglibin ɗaya ne akan ɗaya sai a rinjayar da sallar ɗaya akan ɗaya za ga wannan a cikin hadisai za ga shi a cikin littattafai na fiqhu a hadisai na ma'ana littattafai na hadisi sai ka ji an ce zuhurai ne a zahar biyu ko a ce a zahar ta farko ko a zahar ta biyu misali kina aka ce zuhurai ne a zahar guda biyu ana nihin a zahar da la'asar an gane ko in aka ce isha'aini ana nihin magariba da isha kenan an rinjar da ɗaya akan ɗaya an rinjar isha akan magariba ina wata fahimta yawa to haran da yace al isha al akhira isha'i ta ƙarshe kenan isha wannan da wanda muka sani isha'i kenan mu'azu radiyallahu anhu yakan yin wannan sallan tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ta isha ثم يرجع إلى قومه sannan mu'azu sai ya koma zuwa ga mutanen shi radiyallahu anhu fa yusalli bihim tilka sala sai yayi sallah da su wannan sallan wanda yayi mana ya sallata tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko to kuma sai ya je wajen mutanen shi sai ya sallace ita dai wannan sallah an fahimta da wannan shine dalili akan kenan halarcin wanda yake nafila ya kasance limami ga wanda yake yin farilla a wato mu ce kabila ko kuma mutanen shi mu'azu da ake kiransu bani salama sun kasance ma'ana wata anguwa ce ko wata ƙauye ce a wajen madina a wancan lokaci to mu'azu radiyallahu ta'ala ya kasance yana da tsananin kwaɗayin alkhairi yana da tsananin kwaɗayin alkhairi don haka ya kasance kan yin kwaɗayin ya halarci sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam to idan yi wannan sallan bayan shi sai kuma ya koma wajen mutanen shi sai ya je ya ba su wannan sallan kaga sallar mu'azu radiyallahu anhu ta biyu a cikin haƙƙin shi me yake yi yana nafila ke an gane ko su kuma mutanen shi wannan sallah da suke a cikin haƙƙin su suna yin sallar farilla ke kuma wannan kin ya afku ne tare da sanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma malama da sallama sai ya tabbatar da shi a wannan ta zama sunna ko ta zama ba ta zama sunna taqririya sunna wadda take an mana ya tabbatar da ita manzo ko ya aikata ko ya ce a yi ko ya gani ana yi sai ya kyale to ta zama sunna inda laifi ne inda bai halitta ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiru a shi an fahimta da haka dai wannan dalili ne akan cewa mai nafila yakan zama towa limami ga mai farin a sai sabanin malamai akan wannan mas'ala akan ingancin limancin mai nafila ga mai farilla a mazhaba ta imamu az-zuhri da imamu malik da kuma mazhabata abu hanifa sun tafi akan rashin halaccin mai nafila ya ma mai farilla limanci an gane ko kuma ma an sami irin wannan ruwaya shahararriya daga mazhaba ta imamu ahmad ne na mazhaba ta hanbaliya kuma da yawa daga cikin mabiya mazhabal hanbaliya sun yi fatawa da wani sun kafa hujja da fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bi fala takhtalifu alayhi su suka ce baya halitta mai nafila yama mai farilla limanci hujjar su hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa abun sani kawai an sanya limami li yutamma bihi dan ayi kulli sai manzo ce fala takhtalifu alayhi kada ku saba mishi wannan hadisi kuma Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi sai suka ce to ai nan kaga an samu sabani tsakankanin niyyar limamu da tawa da tilimi kaga an samu ikhtilafi limami yana nafila mamu yana farilla kaga an samu ikhtilafi to don sun kafa hujja amma jumhurin malamai irin su aqa auza'i imamu shafi'i abu thawb da kuma wata ruwaya mai ƙarfi daga mazhabar a hambaliya kenan ahmad bin hanbal cewa sallar mamu sallar ma'ana kai mai nafila tana inganta ya kasance shi ne liman ma'ana sallah tana inganta mai nafila ya kasance limami ne na mai farilla wannan shine zaɓin shekul islam ibn taymiya da mai suka kafa hujja da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan wanda muka karanta na mu'azu dan jabal cewa ga inda yake yi kaga wannan ayati ne ko kuma sun kafa hujja da wani hadisin daban yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah ta salatul khawf sallah ta tsoro to ita wannan salatul khawf din ta zo da sigogi da yanayi da kala daban-daban to daga cikin kalolin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yin sallah da kashi na farko daga cikin sahabbai an fahimta idan aka zo yaƙi ana jin tsoron kadda a je kafirai an shiga yaƙi mana kai an shiga sallah an shagala da yin sallah ko yanzu su ma musulmi rub musulunci sai ya ce a'a ai baya da za a yi wannan saken kuma wa mutane sakiya kenan in za ku yi sallah a hilin daga lokacin da kuna cikin yaƙi da abokan gaba to sai aka nauwa a sallan gulgudun yanayin da ake ciki an fahimta ko to akwai yanayin da za a kasa mutanen kashi biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi sallah da kashi na farko yayi raka'a biyu da su sai yayi sallah sai su tashi su sai kashi na biyu wadancan sai su zo su ma yayi raka'a biyu da su an fahimta ana yin farilla biyu nawa ke daya kaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi farilla shi da wanne da na farko na biyu me yake yi nafila su kuma suna mi suna farilla ina wata gane shi ma wannan hadisin Abu Dawuda ya rauce shi kuma hadisi ne ingantacce an fahimta ko dan haka dai wato hujja cewa ya halitta mai nafila ya yi limami gawa ga mai farilla kuma masu jumhur sun ba da amsa ga waɗanta wanda suka ce ai innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi idan suka hujja ko suka ce to wannan hadisin ba hujja bane sabawar da aka hana zaka ce fala takhtalifu alayhi sabawa ne na wajen ayyukan sallah domin hadisin cayi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi sai ce fa idza kabbara fakabbiru wa idza mana raka farkabu wa idza rafa min ruku'i fark mana sai mudi ayyukan ne ake kakkargaye shi kakka saba mishi an gane ko amma wancan hadisi yana cewa aniya ya inganta kuma hadisi sun tabbata mana ana iya saba mishi an gane ko da kenan a maza wata malikiyar ta shahara a nan shine cewa baya halitta amma dalilai da hadisai sun tabbatar da cewa ya halitta kuma wannan shine abin da shi wannan hadisi yake nuna kuma hadisi ne ingantacce ai zahiri ne ko ba ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yayi kuma wani sahabi ya tabbatar da shi kaga an samu sunna fi'iliya da taqririya wallahu ta'ala ala wa abinda zamu fa'idanta a cikin wannan hadisi abu na farko halarcin hadisin yana nuna halak ne mai nafila ya zamanto limami ga wanda yake yin sallah ta farilla kuma sabanin da aka hana kada a saba mishi to ba irin wani sabon bane ake yi sabani ne a cikin ayyukan sallah fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisin halarcin limancin mai farilla kuma mai farilla ya yi limanci ga mai nafila kaga wannan min bi tsariƙin aula ne ko baka ba in har mai farilla yakan iya bin mai nafila kuma ya inganta to ai abin da min babu aula mai mi mai nafila mai mai farilla kun fahimta yana hadisin ya nuna da kanshi ya nuna cewa kowa yana bin kowa mai nafila zai mai farilla mai farilla zai bi nafila na'am sai malai ce sai hadisi na gaba malai ce babu hukumi sitiri a أحد الآتقين في الصلاة باب حكم ستر أحد الآتقين في الصلاة كنا ربطا وانا جندي فوق تراجم كن نادي سما kenan baban da ke bayani akan hukuncin rihe kafaɗu guda biyu a cikin sallah baban da ke bayani akan hukuncin rihe kafaɗu guda biyu a cikin sallah الحديث الثالث عشر بعد مئة حديثنا قوم شاء أكو كنا وانت نشبه يمكبو تبو كنا شاء تقوص كنا تريد قوم شاء تقوص مكا تشكو تو تريد قوم شاء بيوني وانت شكو وانا تريد قوم شاء نعم كنا حديثنا تريد قوم شاء أكو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على آتقه منه شيء أخرجه البخاري في الصلاة ومسلم في الصلاة متفق عليه حديث أبي هريرة يدعى الله تثبت أغريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي la yusalli ahadukum kada ɗayan ku yayi sallah fi thawbil wahidi a cikin tuha ɗaya laysa ala atiqihi minhu shay ya kasance a saman kafaɗu shi babu komi game da wannan tufa tashi an gane ko wannan shi abin da hadisi ke nuna eh hadisin yana nuna cewa abinda aka nema ko ake so ga mai sallah to ya kasance a cikin sallan a yanayi mafi kyawu a yanayi mafi kyawu daga Allah ta'ala yake cewa ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin Allah ce ya ku yan adam ku riki kawaku a wajen kowane masallaci abin nufi idan za ka yi sallah to ka yi sallah a ahsanu haya a yanayi mafi kyawo da tsafta da kuma yadda kake ciki an fahimta don haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar ga duma yin sallah to kadda ya yi sallah a saman kafaɗin shi babu komi kadda ya yi sallah kafaɗin shi a buɗe kawai haka saboda shi mai sallan kaga yana ya tsaye yana tsayuwa ne a gaban ubangiji shi duk mutumin da yake sallah yana munajaci ne da Allah yana ganawa da Allah ya mana yana isa fadar Allah subhanahu wataala to min babu aula ko kuma abin da yafi shine mutum ya je a cikin sifa mafi kyau kaka je wani jigari jigari wani yanayi ga kanan dai ina ta fahimta ko kai sallah inda ka yi inda ya kamata a yi sallah ta yi amma ba ka yi abin da aka so a yi ba ba ka girmama ba Allah yadda yake so a girmama shi kuma ba ka girmama ba ita sallar kanta saboda ba bai duka ana bukatar a girmama su a ba su matsayin su an fahimta ko na eh shi ma'anan an samu sabani wajen malamai to tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arihi ko wajibi ne ko mustahabi ne tunda ya ce a rihi mu ko mun san cewa al'aurar namiji daga ina ne daga cibiya zuwa ga ina zuwa gwiwa yanzu da ce za ka yi ƙarmin gaba sai ka kulle bakin nan ko bakin cibiya ka karihe ta ya sabko har ya zuwa bakin gwiwa to karihe inda ake bukata a rihe shi e kai sutura a matsayin ka kai namijiwa to yanzu wannan da aka ce yanzu kan mutum ya yi sallah a saman kafin shi babu komi wajibi ne ko ko mustahabbi ne shi ne malamai suke sabani abin da yake mashhuri a mazhabar Imam Ahmad wajibcin rihe kafaɗu guda biyu a cikin sallah sun da aka cewa wajibi ne an gane ko mutum ya rihe kafaɗun shi guda biyu a cikin sallah waɗansu daga cikin mabiya mazhaban sun ce a'a a farilla wajibi ne a nafila ba wajibi ba ne wannan shi ne wasu daga cikin malamai su usmani suke bayanin ai babu wani dalilin zaka zaka bambanta sallah duka sallah ce da wani dalili zaka yadda sallar nafila ko sallar farilla take da matsayi da take kusantar da bawa zuwa ga Allah da kaza da kaza haka ita ma sallar nafila bambancin su kawai wannan dole ne in baka yi ba za ka maka wancan kuma ƙarin lada ne ko bambancin su kenan an fahimta ko in kuma abin da zaka in ya bata farilla to in kai nafila ma ya kamata shi ya bace da haka babu wani wajehin da zaka mi zaka ce a nafila ya halitta a farilla bai halitta da haka dai abu mashuhuri a mazhaba ta hanbaliya cewa rihewan wajibi amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa rufewan mustahabbi ne an so hanin da aka yi hani ne na ba na taharimi ba ne hani ne na karhanci sun kafa hujja da wani hadisi wanda ke cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi yake cewa shi ma hadisin dai daga jabir manzo yake cewa wa in kana dayyiqan ittazara bihi annabi sallallahu alaihi yana cewa ma'ana mutum in zai sallah to yurihi jikin shi duka in tuhar ma'ana umtatatta ce to yayi gibto da shi yayi zane da shi kawai suka ce wancan hani hani ne na karahatu tanzi ba hani bane na wannan wani kuma mana kaulin jumhur shine ya fi karfi an gane ko idan mutum in ka ce in aka ce wajibi ne ba in kai sallah to sallar ba ta yi ba in baka rika ba wanda ce wajibi ne duk mutumin da ya sallah ya rike bakin nan ya sallah sallar ba ta yi ba an gane ko amma wanda ya ce mustahabi ne sallar ta yi amma ka bar wani umarni mai ƙarfi na nasarar salama da baka yi ba ya kai ma a samu ɗan ragowa daga cikin ladar sallah wallahu a'lam kenan dai zance cewa mustahabbi ne an so ne saboda ba aure da ya kamata mutum ya riye shi daga cibiya zuwa ruwa sauran mustahabbi ne wannan su ne na wajibi a cikin sallah na abinda ake fa'idanta a cikin wannan hadisi na farko mustahabbancin mutum ya rihe kawaɗin shi guda biyu ko ɗaya daga cikinsu a cikin sallah tare da cewa idan aka samu abin rihewa abin aka samu abin rihewa mustahabi ne an so amma idan babu ha to wannan baka da laifi wancan ma al'aurar wadda take ta wajibin in baka da kaya shi kiran ba za ka yi sallah ba sai ka yi sallah ka furka yin zirkawar ai da malamai duk sun kawo cikin littafansu ku da yawa ne kuna tahiya shi kiran wani yanayi dai ya zo na rayuwa ko kuma aje kayan ku za ku wanka waye waye dai ko rarrabu wani zai sace kayan duka kuma za a yi sallah cewa za a yi aka ce limamin ya shiga tsaka ko ku yi sallar ido a rubuce duk dai sun kawo irin waɗannan abubuwan kenan dai a takaice a nan ana nufin cewa in akwai abin rihi kafaɗan mustahabi ne a shi in babu kuma shi kenan abu na biyu abin da hadisin yake nunawa an so mai sallah ya kasance a cikin hai'a kyakkyawa ya kasance a cikin yanayi mai kyau an gane ko ya kasance a cikin yanayi mai kyau kayan shi kyakkyawa kai zuwa wani yanayi wanda yake kuma shakalin shi ya sa kaya wanda suke masu kyau an gani wanda ya fi cikan mai cikan ita sallallahu ta'ala ala wa'ala mali ce babu ma ja a fi sumi wal basali wa nahawihima baban da yazo yake bayani akan hukuncin cin tafarnuwa da albasa da waɗansu ababe ire-iren su to me hukuncin wannan kuma cikin gida mana ana zance na amin abin da shahila wani sallah ko ba rayuwa ka na can yau da gobe a can kana can gida kana gida can ka yi ta cin tafarnuwa ka yi ta cin albasa halaka wannan hukuncin alaƙar waɗannan cin waɗannan abubuwan alaƙarsu da sallah alaƙarsu da masallaci shi ne za a yi bayani a kan shi malice alhadisun rabi ashar ba'ad almi'a hadisi na goma sha ma'ana na ɗari da goma sha hudu عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل سوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خدرات من بطول فوجد لها ريحا فسأل صلى الله عليه وسلم عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكله قال قل فإني أناجي من لا تناجي أخرجه البخاري في الآذان ومسلم في المساجد حديث جابر عن عبد الله يدعى الله تثبت أجريشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man akala suman duk wanda ya ci tafarnuwa aw basalan ko albasa fal ya'tazilna manzo ce wannan mutum ya kaurace mu yayi nisa da mu kar ya zo wajen mu aw liya'tazil masjidana ko kuma ya kaura cewa masallacin mu kai yazo masallacin mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yaq'ud fi baiti ya zauna a gidan shi kare zo wa utiya bi qidrin fihi khadiratun min buqul wato an zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallama bi qidr idan aka ce qidr shine alwi'a'u alladhi yutbahu fihi makayin da ake da ruwa a cikin shi mi kenan tukunya an gane ko an zo an sallama da tukunya mana wani makayi ne wanda aka dafa wani abu a ciki aka zo musu da shi fihi khadirat a cikin su akwai khadirat wa'idatuhu khadira wa hiya baqala al khadara mana dai abin da ke nihi da khadirat abadin tsanwa abu tsanwa kenan legimu wanda wanda ba wannan ba ba dawa ba sai ce min buqul idan aka ce buqul jam'i ne na baqal wa huwa kullu nabatin akhdarat bihi al-ard shine dukkan wato tsoron da ƙasa ta tsanwan ta zama tsanwa da shi an gani mana ababen da ba su da ice irin abin da za su mutu kamar ka ce su mi irin su tafarnu wannan irin su albasa ko ba ka ba a tarugu a tattasai irin abubuwan da ake sawa na cikin wanda a shi ake shimhuda ake shimka su a ƙasa ana kiran su bakul to an zuma na salasalama da wani makayi na da ruwa akwai ɗanyayen abubuwa na irin abin da ake shimkawa a ƙasa fa wajada laha rihan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wani wani wani wani odar wani iska daban an gane ko kenan kamshi zamu ce yanzu shi tawarwa za wari zamu ce ko kamshi ke shi tawarwa to sai ya zo da warin tawarwa shi kuma haka abin da ake ce bai kamata ba a ce mushi yana wari ri da mana iska eh iskan tawarwa ma'ana wannan kin shi kenan wannan abin da yake to ko mun ce halo ba ce kaushi ba ko ba ce wari ba mana iska shi na'am kenan sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai wani iska kenan wani wani iska na wannan abincin kenan mara mara dan dadi haka iska mara dan dadi wanda ba kowa bake san shi fa sa'ala sallallahu alaihi wasallama anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai tambaya game da wannan sai ce ko wannan menene fa ukhbira bima fiha min al-buqul sai aka bashi labari game da abin da yake cikin wannan tukunya wannan abu na irin kayan danye da yake ciki an hada kaza ta yi akwai albasa a ciki ta yi da tafarnuwar a ciki duk suna cikin buqul qala sai ya ce qarribuha ila ba'd ashabihi kana ma'u akwai wani ɗaya daga cikin mana shashin wani daga cikin samanin salama yana wurin sai mu zo ce ku kusantar da wannan akushin ko abincin abincin ko wannan kwanan zuwa ga wannan amma na matsa zuwa ga zuwa gare shi dan ya ci ko falamma ra'ahu kariha kariha akalahu ma'ana lokacin nan sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan mutumin da aka matsa mishi wannan tukunyar dan ya ci sai manzo ya ga mutumin shi ma ya kyamaci ya ci kala sai manzo ce mishi kul kai ka ci mana wani sallallahu alaihi ba ya kaimace shi bane dan me dan haramun ne yace mishi ka ci fa inni unaji man la tunaji yace domin ni ina ganawa ina sirri da wanda baka ganawa da shi baka sirri da shi wani ne Allah subhanahu wataala an bayyana domin shi munajati kamar yadda ibn al-faris al-lughawi yake cewa an-najwa as-sirr bayna ithnayn mana mutum biyu su haɗu su yi sirri shine munajati shine najwa sai sai ce unaji mana ina yin sirri da wanda kai baka sirri da shi shine Allah kenan abin da sallallahu alaihi wasallam yasa bai yi ba shine kenan tunda yana gana da Allah to ya kasance a cikin yanayi mafi kyau latifa da na iska jiki da wadawa da sauransu an fahimta al-hadisul khamis ashar ba'da al-mi'a hadisi na 115 an jabirin annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala man akala al-basala aw as-suma aw al-kurrata فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان وفي رواية بنو آدم نعم تقرير حديث يا جماعة أشكين صحيح مسلم كان حديث جابر بن عبد الله يكي cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي من أكل البصل هو يأتي البصل awil suma ko tahornuwa awil kurrasa ko kuma wato abinda ke shi laushi da hausa idan albasa yana da wannan ganye-ganyen na kanshi ko wanda ke yanke shi ma na dan miya da shi wani lokaci a kirba ya kaza ya kaza shi ne da laushi ko yawa to shi ne kurrasa yake cewa fala yaqrabanna masjidan duk wanda ya ci wadannan abubuwan guda uku kada ya kusanci wa masallacin mu yace fa innal malaikata domin da lamarin yake lalle malaiku tata'azza sukan cutuwa mimma yata'azza minhu banul insan da abinda iyan adam suke cutuwa a wata ruwaya banu adam ma'ana iyan adam a kaga wannan hadisin ko kuma hadisan guda biyu suna nuna mana cewa abinda ake so ga mai sallah shine kasance a cikin yanayi mafi kyawo na me na iskar da yake huta a jikin shi ya kasance a yanayi mafi kyawo na iskar da yake huta a jikin shi kuma muka ce musamman idan mutum zai sallah ne a cikin jama'a juma'a ce sallan idi ne salloli na farilla guda biyar to a nan mana wajibi ne mutum ya kiyaye wannan don haka ne wani salama ya yi umarni akan cewa duk mutumin da ya ci albasa ko tafarnuwa ko shi wannan lawashin to ya nisanci masallacin musulmai don kadda ya cutar da su ya yi sallar shi a gidan shi an gane ko? yawa kenan ya sallah a gida saboda wannan in ya zai cutar da mala'iku kuma zai cutar da musulmi malace al'ahkamu min al-hadisai ababen da za a fa'idantu da su a cikin waɗannan hadisai guda biyu hadisai da guda biyu karanta ku dole suke da bayani akan wannan mas'ala ta cin tafarnuwa da sauransu abu na farko hadisin yana nuna hani game da zakkewa masallatayya ga duk mutumin da ya ci tafarnuwa ko albasa ko laushi haka hadisi yake nuna fa'ida ta biyu akan hada duk wani abu wanda yake da illa ta irin waɗannan abubuwan da aka ambata kina duk wani abin da yake da wani iska abin ƙi wanda mala'iku za su cutu masu sallah za su cutu to shi ma baya halitta ya je masallaci ya ji sallar jima'i malamin ya buga misali kamar masu shan taba waɗanda suke shan taba ya kamata duk wanda zai sha taba duk wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi da wannan mummunan al'ada wannan musiba ta shan taba to ya kiyaye ya rika sa lissahi tsakankani inda ba zai iya wasa ba sai ya rika la'akari da shan tabar shi da zuwa masallaci malaci idan lokacin sallah ya kusa wanda ka san lokacin bai kai tazaran ba da wannan abin zai fita daga jikin ka duk da cewa ba zai fita gaba daya eh saboda abin dahe jikin mutum yake yi ko bai sha ba in yi jibi ya yi hikar yana tana tawarin ta ba to mutum ya yi la'akari da wannan kenan kai ya sha lokacin wata sallah ta kusa in kuma ya sha ya ji yana fita to wajibi shi ne ya kurkure bakin ya je ya wawwanke hannun shi ya wawwanke kaza kaza kaza dan dai ya samu ya rage wannan warin an fahimta kenan ya zo masallaci kenan da haka dai da taba da dumma wani abu ko ma menene inda zai cutar da yan adam to mala'iku ma suna cutuwa ko da kuma sai mutum jikin shi ne zai bari ya ji ya wani aikin ƙarfi ya yi noma ya yi jibi jikin shi yana ta ɗoyi da kaza da kaza to in ka zo za a yi sallah huce gida ya an tada ikama huce gida saboda kai kanka ka san kai ma ka san me kake shi to kaka zo ka shigo ka cutar da musulmi kuma ka cutar da ka cutar da mala'iku an fahimta idan duk dai wani yanayin da akwai nau'i na cutarwa to mutum ya ya kiyaye fa'ida ta uku hadisin yana nuna ka makruhi ne mutum ya ci waɗannan abubuwan ga, ga wanda yake nufin ya halarci sallar sallar sallata na masallaci na jam'i to makruhi ne ka ci ka ci waɗannan abubuwan idan lokacin sallah ya kusa an gane ko dan kada mutum sallar jam'i ta bar shi sakamakon wannan abu sauran sallah ce kakka zo masallacin an hana ka kan ma ka kusanci masallaci ya ci to ya ka ci ka zo ta yi ka yi sallah a gidanka domin an ki in lokacin sallah ya kusa ko baka da maganin da za ka yi na wannan hudda wannan warin ko wannan iskar to ka yi mi karka ci in ka ci kayi abin ki to tun da ka ci lokacin sallah to yi sallah ka gida an gane ko na malaki cewa amma wannan matuƙa idan mutum bai ci ba da gangam don ya samu uzuri na shari'a na ƙin zuwa masallaci bai so ya zo masallaci lokacin sallah ko sai ce buƙon mutum farnuwa da uku sai wada bai lokacin sallah sai ce a ai na ci tafarnuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana malamai suka ce to yin haka shi kuma haramun ne yin haka haramun ne kenan da gangan ka yi abin da zai hana ka zuwa masallacin da gangan dan kakka zo haramun zamana za a yi katari ka ci sai lokacin sallah yayi to baya halitta ka an gane ko zawanne malahi a wannan lokacin to kuma daidai lokacin yayi ka ci wannan makruhi ne in dai ba da wannan hikimar ba ko da wannan ra'ayin na'am fa'ida ta hudu a cikin wannan hadisin hikimar da ta sa aka hana zawwa masallaci shine cewa dan kadda mala'iku da masallata su yi su su wannan a su tutu wannan shine hikima shine dalilin da sa aka hana amma da kana da wani maganin da zaka yi kana iya ci ma yanzu da an ana kiran sallah ka ci an akwai maganin da zaka yi doke wannan wannan warin to shikenan babu ne an gane ko dama hikimar dan dan wani shi yasa aka hana a fa'ida ta biyar hadisin yana nuna hani game da cutarwa ga dukkan kowace hanya daga cikin hanyoyi idan har duk da matsayin sallah da girmanta a yinta a masallaci saboda cutar da musulmi da zaka yi aka ce kakkazo ana fahimta ko to wannan ya nuna ashe cutar da musulmi a kowai ba a wajen sallah a komunin mu'amala ne zamantakewa ne menene menene wani ya nuna mi hani game da kadda wani musulmi ya yi abin da zai tura da shi musulmi an gane ko kun fahimci wajen idan har azawa sallah dan kakka cuci musulmi aka ce kakka zo to wannan ya nuna kenan cewa baya halitta ka cutar da musulmi da dukkan wata fuska daga cikin fuskoki kuma a yaya ne an gane ko domin wato kaga wannan wasilar da aka nassanta su waɗannan abubuwan da aka zana to ana iya haɗa duk wani cutarwa da waɗannan aiki ya san shi akai fa'ida ta shidda a cikin wannan hadisin cewa hani game da cin tafarnuwa da kwatankwacin shi a nan hanin ba na haramtawa ne hannun ba na haramta ba ne da dalili cewa na sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a ci ko yayi umarni da a ci waɗannan abubuwan to in ci da na sallallahu alaihi wasallam yayi wannan baya nuni akan haramci an gane ko saboda bayani hadisan duka suna nuna haka sai fa'ida wanda za mu rige da ita a cikin wannan baban maliki cewa kadista dalla ba'dul ulama'i ala ibahati akli hadhihi al-ashya bi anna salat al-jama'a fard kifaya maliki fa'ida waɗansu daga cikin malamai sun kafa hujja akan halarcin waɗannan cin waɗannan abubuwan cewa to ma ashe sallar ta farilla ashe ba farilla ba ce ta ainihi farilla ce ta mita kifaya kun gane ko ku gane ba gane ba wato banzu ba an ce ba an ba da dama ai a mana a shar'ance an halitta mana mu ci albasa mu ci mi mu ci tafarnuwa su kuma waɗannan suna hana zawa sallah in dai ba su fitar ga bakin mutum ba aka ce to ka zauna gida ka yi sallah sai suka ce to wato hana wanda suka yi wannan ya nuna cewa to ita sallah ta farillar ashe ba fardu ayin ba ce in waɗansu sun yi sun ɗauke ma waɗansu ga wajihin dilala ga fuskan da suka kawo hujja suka ce annaha law kanat fardu ayin ita sallah ta jama'a da ta kasance farilla ce ta tilas لوجب اجتناب هذه الأشياء المانعة من حضور الجماعة في المساجد da a ce salloli na farilla wajibi ne akan ɗaiɗaiku to da wajibi ne a nisanci waɗannan abubuwan da su kuma suke ne suke hana halartar sallar jama'a a masallaci kun gani haya zama gani ba eh jam'in jam'i ba farilla ba eh jam'i zuwa jam'i ba sanar farilla ba sanar farilla ne ko ba sallar farilla ba ai ai daga sunan da ma ta ci sunanta sallar jami'i a masallaci sallar jami'i suka ce ai yanzu sallar jami'i fardu aini ne in ba da mi uzuri na shari'a ko ba ka ba to suka ce in dai har waɗannan abubuwan za su hana a zo sallah ya nuna take ne ta sallar ta jami'in fardu aini waɗansu in sun yi am inda a ce farilla ce ta ainihi to ba su isa ba su hana kaza wa jami'i dai su a ce an haramta su kun gane ko mala ce wal haqqu abinda yake shine gaskiya annahu la wajaha listidlali wa ai babu wani fuska da yake nuna a wannan kabin suka fuja kaga hujja kan shi babu dalili ana sai ce li anna fi'l al mubahat domin aikata ababan da aka halitta me ma'ana mubah abinda an baka dama kai ko kai shine mubah abinda ba farilla ba kuma ba mustahabbi bane an gane ko ba makruhi bane ba haram bane to mubah ne wanda an kai baka da laihin baka ma baka da laihi mala ce to aikata abin da yake mubahi ne allati yatarattabu alaiha suqut wajib wanda kuma wajen aikata wannan mubahakin yana haifar da wani wajibi ya siryu wajibi ya fadi la ba sa biya ai wannan abin babu laihi akan shi malaki ce mimma lam yuttakhaz hila li isqati zalika alwajib kenan lima ma lam yuttakhaz kenan ma lam yuttakhaz hilatan li isqati zalika alwajib matuka ba a dauki wannan dubara ne dan asirin da wajibi an gane an ka dauke shi dan ka sirar da wajibi shine dan zai zama me zai zama laifi an gane amma aikata mu ba mubahakin kuma ya sariyar da wajibi wani abu ne mun san shi a shari'a malice kamal bulaguro kasafari mubah fi ramadan kamar bulaguro wanda aka halitta ma mutum bulaguro kawai a cikin ramadan bulaguro wajibi ne mubah to amma shi azumin mine ne wajibi ne mubah ne za ka yi amma kuma sai ka sabke mai sai ya hana ka yin wajibi wannan babu ne sanani da kenan hujja da za ku kafa ku ce dan kawai a cin wannan abin ya hana wani kino ta sallah ta jama'a ba wajibi bane wannan babu dalili akan shi an fahimta na'am malike cewa fa innahu yabihu al-fitr fi nahari ramadan kaga shi bulaguro yakan halarta ma mutun cin abinci da rana a ramadan bulaguro kuma wala haraja fi zalika babu wani wato laihi ko abin zargi akan wannan malici ma dama annahu lam yusafir matuƙa dai wannan mai bulaguron bai yi wannan bulaguron ba ne li yatawassala bihi ila wannan iftar kawai ya kirkiri bulaguron da ya ci abinci matuƙa dai ba don wannan bai amma inda da gangam kawai ya ji yawa ce ya haɗa kaya kawai shi da magaram za shi don da ya ci tuwa a hanya to wanda laifi ne an gane ko amma inda ba da wanda ba kawai bulaguro ya kama ka bulaguro mu ba ne na kasuwanci ne na tsarar da zumunci ne na wani dalili ne sai ka je amma kuma a dalilin shi sai ka yi sai ka bar wajibin da a gaba za ka rama da haka dai a wannan hujja tasu game da malam ya faɗa wato ba hujja wuce ina ga nan za mu dakata ko na'am kenan insha Allah sai mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائه الدنيا هي لك دين ولنا فيها صلاة إلا أنت ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته